بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى جل في علاه واعلموا أن الحياة ابتلاء وامتحان كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة والله خلق الكون ورزق الجميع ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول الحق تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال جل في علاه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار والآيات في هذا المعنى كثيرة مما يدل على أن العبد مراقب ومحاسب فحاول أيها الفطب أن تكون أيامك محسوبة وساعاتك معدودة وأن يكون لك أهداف مرغوبة وأوامل باعثة للأفعال والتروك قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولهذا الأجل جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم قاعدة الصمت والكلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وجعل قاعدة الأكل والشرب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات أو أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه أخرجه الترمذي ومن هذا الأجل زهد عن الدنيا ورغب عنها وكانت أخس شيء خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أخرجه الترمذي أيها اللبيب لتكن لك أهداف راجحة ورغبات ناجحة تستشرف لك مستقبلات سعيدة رابحة فالإرادة سر السعادة ومنطلق الوصول ومن أراد شيئا سعى له ومن سعى أدرك بإذن الله العزيز الحميد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki muna ƙara gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa tsarkakakken sarki duka wadda Allah ya nufe shi da shirya ba shi da mai fatar da shi duka wadda Allah ya ga damar barinsa akan fata ba shi da mai masa gata shiryar da shi ina shaidawa babu abin bauta bisa ka cancanta sai shi Allah mahalicci makaɗaici shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya tare da shaidawa annabi Muhammad hira da amincin Allah su tabbata gare shi bawan Allah ne kuma manzansa ne hira da amincin Allah su tabbata gare shi da sahabbansa da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku taron al'umma mutane ku ji tsoron Allah ji tsoron Allah mabuwayi maɗaukaki ku sani cewa wannan rayuwa ita take da jarrabawa daga Allah maɗaukaki. Bangiji ta'ala ya ce kowace rai mai ɗanɗanon mutuwa ce muna jarraba ku da sharri kuma muna jarraba ku da alheri wannan duka a matsayin jarrabawa. Allah ya halicci wannan duniya sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu ya kuma arzuta dukkan halittunsa da ya halicce su domin ya jarrabe ku wane ne cikin ku zai kyautata aikinsa. Ubangiji mai tsarki da buwaya yana cewa yanzu a tsammaninku mun halicce ku ne ba manufa, mun halicce ku ne don wasa, a tsammaninku ba za ku dawo zuwa gare mu don mu yi muku hukunci ba. Allah ya ɗaukaka wanda yake da cikan mulki Ubangijin gaskiya da a ce ya riƙi wasa, da a ce ya yi halitta ba manufa. Allah subhanahu wa ta'ala wadda sha'aninsa ya girmama ya ce, Ai, ba mahalarci sammai da ƙasai ba da abin da ke tsakaninsu haka kawai haka a banza. Wannan shi ne zaton kafirai, bane ya tabbata a gare su bane wuta da suke zata wa Allah rashin manufa. Ayoyi da suke tabbatar da manufar Allah cikin halitta da samar da bayi da samar da duniya da abin da ke cikinta akan wannan ma'ana suna da yawa a cikin alkur'ani ne wanda yake nuna cewa kenan dukkan bawa ana kula da shi ana lasafta masa an tsara masa kuma za a tambaye shi wanda ya zama wajibi a gare shi shi ma ya zama mai lissafi ya zama mai manufa ya zama mai yi wa kansa faɗa ya kai faɗakakke wanda ya san abin da yake yi, ka yi ƙoƙari ranakunka yau da gobe zama lissafaffu a cikin zuciyarka. Ka yi ƙoƙari awanninka da kake zama ƙididdigaggu a cikin lissafinka, sannan kuma ka yi ƙoƙari ya zama kana da manufofi waɗanda kake so ka cimma a cikin rayuwarka. Ya zama kana da waɗansu dalilai da suka tashe ka aikata waɗansu abubuwa, kana da wasu dalilai da su suka tashe ka suka yunkurar da kai samar da wasu abubuwa sannan haka idan baka yi ba ya zama kana da dalili da yasa baka yi ba har ka gina rayuwarka akan aiki babu manufa babu dalili kuma bari babu manufa babu dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mumini wanda yake da ƙarfin imani tsayayye da kacce a cikin mummunai ya fi alheri kuma Allah ya fi son sa sama da mummuni mai rauni mai kasala kuma taccen zuciya wa in kana shi ma mai kasala mai mantaccen zuciyar in dai akwai imanin to akwai alheri tattare da shi shine wa fi kullin khair annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kwadaici zuwa ga abin da zai maka amfani yi kokari ta himmatu ka kwadaici zuwa ga abin da zai maka amfani ka nemi taimakon Allah kar kai kasa guwa kar ka yi raki kar ka gaza idan wani abu ya same ka ba haka ka so ba ko wani abu baka same shi ba kuma haka ka so to karka ce da na yi kaza to da kaza ne fa zai faru kaza a'a ka ce haka Allah ya kaddara haka ubangiji ya kaddara kuma abin da ya ga dama ke aikatawa domin idan kana komawa baya kana nadama wannan ka buɗe shi dan kofa da zai yi wasa da hankalinka musulmi ya fitar da wannan hadisi cikin hadisin Abu Hurairah saboda wannan dalili na manufa rayuwa akan manufa da tunanin mai zai je ya zo ya zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya mana tsa'ida hatta ta shiru da magana yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shi duk wanda zai yi magana ya san alheri zai faɗa ya yi magana duk wanda ya san ba alheri zai faɗa ba bai san matsayin maganarsa ba ya yi shiru wannan manufa ce manufa shi yake kiyaye harshensa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manufa ya sanya mana ƙa'ida ta ci da sha a cikin hadisi ingantacce yace ɗan adam bai taɓa cika wani ƙoƙo ba da ya fi cikinsa sharri ɗan adam bai taɓa cika wani ƙoƙo wani afashi wani masaki da ya fi cikinsa sharri ba ya ishi ɗan adam ya ɗan yi ‘yan lomomi ya sa wani abu a bakin salati da zai tsayar da kashin gadon bayansa zai ya kashe yunwa cikinsa in ya zama ba makawa sai ya ci ya da loma uku ba makawa sai ya lankwashe kafa ya kwashi tuwo yanda ya kamata to ya kiyaye ka'idar shari'a ya raba cikin kashi uku kashi ɗaya na abincin kashi ɗaya na abin sha kashi ɗaya na numfashi wannan ka'ida ta manufa a rayuwa ta sa manzon Allah sallama ya sanya wani kar ka mai da abinci tamkar shi ya kawo ka duniya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya zaman tarabbu'i ya lankwashe kafafu ya sa akwashi a gaba ya nade hannu dan zai ci abinci sun tsatsaye yake wa abinci saboda ba shi ya kawo shi amma a cin abinci kayi awa guda ka zuba abinci kala kala a gabanka ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan ka yi gyatsa ka dingina ba za ka iya tashi ba a neman abinci ka yi rashin gaskiya ka ci amana a neman abinci ka ci hanci da rashawa a neman abinci ka rasa sallah a neman abinci ka ci ka ci zarafin wani ka shiga haƙƙin wani na dukiya ko har na jini a neman abinci ba ka da lokacin ambaton Allah abincin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in kana da manufa bai kai ka zauna masa ƙarshe. Annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi. Gini akan wannan manhaji na rayuwa akan manufa yasa duniya bata tsaya masa cikin zuciyarsa. Ya guje mata. Ya kuma nesance ta. Duniya ta zama mafi kaskancin abin da ya ɗarsu a cikin a cikin ransa. Mafi kaskancin abin da ya shiga zuciyarsa. Yana cewa abin da aka sanya mini kauna a duniyar ku zai ce ki duniya ku duniyar ku abin da aka sa mini ƙaunarsa a wannan duniyar taku sai ya dingina mana duniyar saboda bata samu gurbin zama a zuciyarsa ba yace kirare kirare da aure in ban da wannan a duniya ba abin da aka sa masa a ransa me manufa ke ya san me ya kawo shi ya san me yake annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ni ina ma ni ina duniya ai misali na da wannan rayuwar ta duniya yace kamar mahayi ne yana tafiyar shi ya ga inuwa ya ɗaure abin hawan ya sauka don ya huta bayan ya gama hutun kuma ya kama hanya ya wuce to shi kaɗai ne kowa ma haka hankali ya fi ne kowa ma haka ne haka babban misalin kenan duniyar ba ta wuce mahayi ko wanda yake kan mota ya tsaya shan ruwa a gidan mai ko ya tsaya sallah da cin abinci a gidan mai kalas ya gama da gidan mai ya tashi ya tafi iya duniyar kenan kar ka misalta duniya fiye da wannan misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka ka taba tsayawa ka sha ruwa ka taba tsayawa ka yi sallah ka ci abinci kana mata kuma ka bar wajen minti nawa ka yi to irga wa kanka a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni da duniya misali na bai wuce haka to misalin kowa ke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban misali ne na masu hankali faɗakakku wanda suka san abin to ya kai faɗakakke ya kai mai wayo ya zama kana da manufofi manufofin da suka rinjaya a zuciyarka cewa za su kai ka zuwa ga nasara ya zama kana da ababen kwaɗayi wanda ka sa su a gaba kana da tabbaci bisa zato mai rinjaye nasararka tana cikinsu idan kana da manufa mai kyau to za ka samu rayuwarka ta gaba za ta zo maka cikin arziki mai nasara mai riba. Niyya da nufi shi ne sirrin arziki duniya da lahira. niyya da nufi mai kyau da himma su ne matashiya da suke kai wa mutum da suke kai ga mutum zuwa ga arziki da nasara dukkan wanda ya nufi abu a zuciyarsa ya tashi kuma ya yi ƙoƙari ya gwagwarmaya wajen samar da shi to zai riski wannan al'amari da izinin Allah mabuwayi abin gobiya ubangiji ta Allah ya ce duk wanda ya yi nufin lahira duk wanda ya sa lahira a zuciyarsa kuma ya tashi ya yi aikin lahira ya yi abin da ake don a samu kyakkyawan lahira yana da imani sai Allah ta'ala yake fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura irin waɗannan ƙoƙarinsu kaiwa da komowansu ayyukansu abin godiya ne duba wannan aya Allah madaukakin sarki ce wa man arada al-akhira wanda ya nufi lahira ya tashi godiya ya tashi yabo sai ya yi da aiki da yabi nufin ba wa man arada al-akhirata wanda ya nufi lahira a ƙarshe sai ya ce kana sa'yuhum mashkura aikin su abun godiya ne ba ka da niyya ba aiki ba ka da himma ba aiki idan mutum ya zama ba shi da manufa a cikin ayyukansa yana aiki aiki mara manufa ko yana da manufar amma ya kasa aiwatarwa duk zai yi abun kirki ‘yan uwana wannan hudubar tamu tana jan hankalinmu ne akan yanayin yadda al'adarmu ta rayuwa take a zamantakewarmu ta musulmi musamman musulmin arewa. Manufofinmu na rayuwa ba su bayyana yadda ya kamata ba. Ta iya cewa tamkar muna rayuwa ne ba mu da manufa. Mutum zai wayi gari wunin yau bai san me zai yi ba sai a cikinmu zai kwanta da daddare daren nan bai tsara komai ba sai a cikinmu ya sake tashi wunin nan bai tsara komai ba sai a cikinmu sai dai ya ci ya sha zai je makaranta ya yi karatu bai san dalilin karatunsa ba zai nemi aiki ya ta buge da za a iya samu aiki ya samu aiki bai san me yasa ya samu aiki zai ƙara mata ta biyu ko ta uku bai san me yasa ya ƙara ba yana ta haihuwa bai san me yasa yake haihuwa ba kai wani zai ci bashi bai san me yasa yake bashi ba zai je banki ya karɓi kuɗi dubu ɗari hudu dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ana zara a cikin albashi sannan albashi ko yana biya in ɗan kasuwa ne bai san me yasa ya ci wannan bashi guguwar adashe ta taso zai shiga adashe ya jefa bai san me yasa ya jefa ba bai san me yasa ya ɗauka ba sai a cikinmu. Mutum ne za a bashi mashin ko mota ko nafe ko a buɗe masa shago na kemis ko na provision bai san me yasa ya kama wannan sana'ar ba. Ana rayuwa mai kaya yana amfana, shi ma yana amfana a hankali a kwana a tashi saboda rashin manufa sai lalata wannan sana'a sai ya wargaza wannan al'amarin sai a cikin a haifuwar guduma ɗakon ta uwa kwanci saboda rashin manufa da rashin haƙuri don cimma manufa a cikin rayuwa a cikinmu ne mutum zai cika fom ana ba da bashi bai san me za a yi da shi ba ya ce shi manomi ne ya karɓi kayan manoma ya karɓi taki ya karɓi garma ya karɓi fatanya ya karɓi kuɗi ya karɓi iri ya karɓi janareta ya tattara su ya je ya sayar ya je kuma ya aure a cikin ma'aikata mutum ne zai ci bashi na kiwon dabbobi kiwon kaji ko kiwon shanu ko kiwon kaza ya je a sa sunansa wannan bashi ya fito a bayar ya je shi ya tattara gaba ɗaya ya je ya halaka su ya kashe su ba noman yake yi ba ya san ya ake noma ba bai san ya ake kiwo ba ba kiwon yake yi ba ko bai karba dama dan yayi ba ba manufa shi yasa muka wayi gari talauci ya mana yawa rashin arziki ya mana yawa yayin da abokan zaman mu abokan rayuwar mu da yanzu suke so su tuntuntun mu suke so su ci zarafin mu sun riga sun mana tuntunkau manyansu ba su raina wuraren ibada ba, ba wanda zai girma daga cikin kiristoci girma ya hana shi zuwa coci, duk girmansa ko kuɗi ko mulki na siyasa ko na sarauta ba zai hana ya cire hularsa a gaban faston cocin anguwarsu ya shafa kansa don ya samu albarka ko ba zai hana ya ɗauki maƙudan kuɗaɗe ya ba da gudumawa a wannan cocin kuma idan an saka adashen coci ba zai kasa ɗauka ba zai filin ba kuma duk ibada da shi za a yi kuma duk gurbi idan ya samu zai yi amfani da wannan damar ya ga cocinsu ya amfana amma mu idan mutum ya girma a cikin ya wuce zuwa masallaci liman sai dai ya je ya faɗi ya je ya gaisuwa in an ga dama a bashi sadaka sadaka yalla girma yana sa mutum ya yi watsi da ibada girma yana sa mutum ya yi girman kai ya rena mutanensa ya rena wuraren ibadarsa wannan sai a cikin ba su rena neman kuɗi ba duk ƙarancin abin da yake hannun mutum manja ne man gyaɗa ne kusa ne kayan gini ne tafiya part ne wane zai yi ta juyawa magani ne a kemis zai yi ta juyawa sai ya zama wani abu a cikin mu suke rayuwa sun fi mu arzikin kasuwa akwai nau'i na kasuwanci wanda idan ranar da suke ibadar su ne ka tashi nema a waɗansu garuruwan garuruwan namu sai dai ka hakura ka jira sai gobe ko sai yamma ko sai dare motar ka ta lalace maka ranar ladi a Kano ko a Bauchi ko a Zaria ko a Kada ko a garuruwan namu za ka sha mamakin abin da zai faru mu me yake damun mu manya-manyan sana'o'i na kayan gini ba sa hannun mu tafiya parts ba sa hannun mu magunguna ba sa hannun mu wannan paracetamol da kake gani paracetamol da kake gani a nan ma ana yin sa a Najeriya amma ba a hannun mu ba mu da shi ba mu da manufa an buɗe bankuna non interest bankuna waɗanda suke non interest ba na riba ba irin Taj Bank irin Jaiz Bank wanda mu ne ya kamata mu karfafa waɗannan bankuna su yi arziki amma an waye gari su suka fi kowane banki talauci a ƙasar mu kuma shayar su a cikin bankunan kafin mu amma mu Allah ya mana arzikin alfahari da dukiya alfahari da ‘ya'ya da mata da wulaƙanta zumunci. Gashi nan matasanmu ba su da manufa, wayarka da ka rike baka san me sa ka rike, ka buɗe Facebook baka san me sa kake Facebook, ka buɗe WhatsApp baka san me sa kake WhatsApp. Me ya gudumawarka a WhatsApp ɗinka ko Facebook ɗinka a cikin addini don su gaban al'umma? Al'amarin da ya taso kwanan nan, ƙasar Amerika ta ce Najeriya ta shiga cikin jeren giyar ƙasashe waɗanda suke da buƙatar sa ido na musamman. Abin da wannan tsari kuma yake nufi shi ne ku ana zarginku da ta'addanci, ta'addancin kuma ba na kashe talakawa ba, ba na kashe rayuka da sunan rayuka ba, ba na cutar da ɗan adam ba, a'a, ta'addanci akan kiristoci. statistic ihsa'iyya ta nuna musu cewa alƙalma sun nuna musu cewa daga 1999 to date zuwa yanzu an kashe so so so so kaza krista a Najeriya biduni haq an rushe coci so so so so guda kaza a Najeriya biduni haq sun dauki alƙalma sun tattara su sun ajiye a wajen su wannan al'amarin yana ba ku mamaki ko ba abin mamaki inda Allah zai kai ka teburin Donald Trump ya nuna maka abin da yake da shi na alƙaluma za ka san cewa da saninsa yake wannan magana ba ke ta bace ba mugunta bace abin da ya je masa ce wala alfi wa kin nake faɗan haka a kafafen sadarwa na rubutu da na maganganun rediyo na bibiyi abubuwa da yawa hankali mutane da yawa ya tafi kan cewa to ai idan kashe kashe ne a Najeriya ya shafi kowa ba musulmi ba kirista. BBC ta yi ta yi ta yi shirin tsaka mai wuya ko ra'ayi riga ta yi shirin ra'ayi riga akan wannan al'amarin har da kiristoci kowa ya faɗi albarkacin baki. Su kansu 'yan Najeriya ba su san hakikanin me yake faruwa ba. Hatta kiristocin Najeriya waɗanda suke da adalci su ma suna mamakin wannan al'amari dubban mutanen da aka ce a Maiduguri Kiristoci ɗaruruwan mutane da aka ce a Damaturu Kiristoci ɗauki ba daɗi da ake a Katsina da Zamfara da Sokoto da Kebbi da Kaduna State Kiristoci wanda ake tarewa akan hanyoyinmu dutsen ma ina ina ina ana tarewa a motoci gof gof da sharon sharon ana yin jeji da su ana wulakanta su ana cutar su kristoci manyan malamai da aka kashe mana a ƙasar nan da sarakuna da aka wulakanta aka kashe kristoci amma ba a nan gizo ke sakar ba yadda gizo gizo ke sakar shi ne mu ba mu da manufa muna da dakikanci son kanmu da son zuciya da rashin tsari da karatu ba manufa da aiki ba manufa da riƙar maƙudan kuɗaɗe ba manufa da shiga siyasa ba manufa da sayan waya da shiga social media ba manufa sun cutar da mu alƙaluma ne rubutattu waɗanda ake tanada su masu manufa suke tanada su su aka tattara ba mu da shi ba mu da alƙaluma a matattarar alƙaluma na cewa ga abin da yake faruwa a ƙasar nan ba mu da shi wata Kirista ta fito, ta faɗi magana ta gaskiya ta adalci, ta ce tsakanin da Allah musulman Najeriya kuna da kuskure, kuna da, kuna da shashashu kala-kala, masu fita social media suna abin da suka ga dama, amma ba sa taimakon addini, ba sa yaɗa manufofin addini. kuma ba sa ajiye statistics na al'amura da na cutar da addini idan an kashe muku sai ku yi haƙuri sai kun barwa Allah idan an muku ta'addanci sai ku yi haƙuri sai kun barwa Allah ba ku tura saƙonnin ku yadda saƙon zai isa yanzu an tattara saƙonni a guraren da ake tsammanin su babu namu saƙonnin a wajen da haka wannan abin da mu muke ganin zalunci ake mana babu shi a rubuce a alƙaluma da turawa za su dogara da su wajen karɓar wajen karɓar report ba mu da shi amma muna da malamai ƴan komedi muna da ƴan faɗi sanka muna da har mawaƙa suna gasar motoci suna alfahari da junansu a social media muna da ƴan fim kowa muna da shi idan na firme ne amma na gaskiya mai isar da sako na musamman ta yi karanci ga munan da yawan kuma komai da ake mallaka Allah ya ba mu mun mallaka ba mu sanya za mu sarrafa yanzu idan portal aka ce ga portal nan za a cika wani abu a intanet wallahi galibin ba ma iya ka shiga intanet ka cika portal ka cika wani abu yanzu a wayar ka ɗauka wani abu ya fito za a bi a cika na gaskiya janu baka sanya za ka yi baka sanya za ka yi a cikin ɗakin ka kai scanning dukkan abin da ake bukata ka tura ba to akwai abubuwan da kuma sai ta haka ake isar da wani kuma cewa zai yi ba ruwansa da shi ne zai gishi lokacin da aka ce lallai lallai kowa ya yi kokari ya je rijistar sun ɗinsa shekaru biyu ko uku da suka wuce lokacin isa ali ibrahim al-sani kowa ya rijistar sun ɗinsa da sunansa da hotonsa da waye ɗinsa a gabana a tasha saboda in kana so dama ka san mutanen mu ka je ka shiga motar fasinja za ka ji sako kala kala sai a ɗauki mutum goma sha ɗaya a mota ba ɗaya mai manufa ba ɗaya mai amfani wallahi wani yake
tunda baya kan alƙalam baya cikin lissafi ihsaniya ba da nuna shi ba su sun shigar sun tura duk abin da ya faru sun tattara sun shigar duk abin da ya tattara sun shigar a rikicin filistin da isra'il in ba ku sani ba duk bala'in da isra'il da duka da azabar sokin isra'il da yadda aka mayar da 'ya'yan musulmi tamkar bola da juji a garin amma akan soja biyu aka tukar masu sojan su guda biyu ba a ga gawa su ba gawa ba su da rayayye ba gawa ta so da guda biyu ba a gansu ba suka ce ko a toro ko a nemi gawa na a cikin burakusai ko kuma su ba su amma ba ka ce amma mu sai ai bombin gari da mu ka kowa ba mu ce kawai ba ai bombin masallaci ita na ce haka ce ta haƙura haka muke ba manufa ba a tsari ko kaɗan ba mu iya rikici na neman haƙƙi ba yanzu malami haka kawai waɗansu ya ɗauki ba da kashe ba haka kawai bai musu bai sha musu irin su ɗari ba su kashe mana kudin su suka banke shi suka kashe shi idan an zuba ido ya ce shi kenan ai ɗan uwa ne kara ai zamantakewa ai zama ai yau da gobe sai ana kwanan sa ne ya tsaya saboda ba mu da tsari wannan rayuwar da take muke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alƙawarin Allah al'ummomin kafirai za su ci abinci a kan kamar yadda kanti suke sa tire a gaba su ci abinci suka ce ya ma'aikin Allah saboda ba mu da yawa a lokacin ya ce ba da yawan da yawan amma yawa ne irin dattin karuwa yawa ne irin dattin karuwa babba ba zai yi karami amfani ba karami ba zai bada kowace irin gudunmawa ba kowa ta kansa yake idan ruwa yana gudu a lambatu ka irin yadda dattin ruwa yake gudu katon kara ya wuce karami kuma kowannen sassan ruwa yana ruwa yana yana balagigin shi yake ko kamar haka kuke da yau amma kamar jantin karuwa ba mai nauyi kuma ba babba ba karami ba babba ba karami almajiri na ba masu daga naira hamsin a gidan mai su uku na ba su naira hamsin yana karɓa wani ganin shi ne babba ya raba mu ya rubar Allah zai ɗan masa ya ɗan fita a mata a kamar shi a guje ya ruga yaro ƙarami su ne jama'a a galibi suka ta mahaka kowa kaga bai yi rashin gaskiya ba bai ci amana ba bai nuna maka bai shi da manufa ba bai samu dama ba sai kaɗan daga cikin waɗanda Allah ma ɗauka Allah ka samu suka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wayo wanda ya san abin da yake shine wanda yake wa kansa misali kuma ya yi aiki da bayan mutuwa gajiyayye mai macacciyar zuciya wanda aka bar shi a baya shine wanda ya ya bi zuciyarsa ya bi wa zuciyarsa abin da take kwaɗayi amma arzikinsa kuma da rabonsa yake tsammanta wa manzan Allah su zama wannan hadisu yana gwada mana cewa wayo shi ne ka tashi ka tsaya da nan wajen duk wanda ya kasa a gwiwa wani samu Allah madaukakin sarki yake dukkan wanda ya kisa lahira kuma ya yi aiki don lahira to ai da samu lafiya wai kuma duniya haka ne sai kai ko ne sai kai ko muna da hankali akan matsayi akan manufa ya zama muna da kyakkyawar manufa ko mu tsaya akan manufar ko mu yi kokarin bin hanyoyin da za mu cimma manufar duk wanda yake rayuwar manufa haka rayuwar su za ta kare da cimma komai ba da ya fasa komai ba an nufa shi sai kai Allah ya samu cikakken imani اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نسالك اللهم ونتوب اليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا ولا تسجل علينا بذنوبنا ما لا يخافك بنا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأيها الأمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا لك شاكرين واجعلنا لك ذاكرين واجعلنا لك مخبتين أواتين منيبين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين بعفوك وكرمك يا أجود الأجودين إن الله رب العالمين بالإحسان إيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله